Go. Ina wannan can. Ana tsara mu daki sawa. Ko ko. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A muna ci gaba da magana ne akan abubuwan da suke kan kare zanubai عندما لا يتوى في المجالس السنية على الأربعين النووية بشارة ووتا بشارة أتكمن للتابي إذا كان يوم القيامة إذا الله يتعشى القيامة يأتي قوم وسمتنا إذا أخذوا ويقفون على الصراط بصع باكين صراطي يبكون سنافوك فيقال لهم سيأتي لوإن متاني جوزوا على الصراط وكيتري صراط منا ويقولون سيستين خاف من النار أي صورا متامكيجي ويقول جبريل عليه عليه السلام جبريل أمتع لا تبقى عليه سيتشدس كيف كنتم تمرون على البحر الدنيا أن ذاك كيتري كوجي أبوكي ويقولون سيستين بالسفن أي من أنفاني لجرجلون أن ذاك كيتري كوجي fayuta bil masajidi shikenan sai abu da masallatai waɗanda suke sallah a cikin su allati kanu yusalluna biha masallatun da suke sallah a cikin su abu da masallata kasuhuni sai su zama kamar su ne jirgin ruwa fayarkabuna ha sai su hau wa'annan masallatan nasu wa yamurruna ala sirati sai su wuce bisa ga sirati kafin shi sirati kasansa wutar jahannama ce aka ɗora siraɗi a kanta kuma kowa sai ya bi ta kai zai wuce ta sauraka sun zo bakin siraɗi sun zaurin sun tsaya sai suna ta kuka cire jibril ya yi musu wannan tambaya sai a zo musu da masallaci sai su hau masallacin shine kamar kwale-kwalen sai su ƙetare a kan siraɗi shine kamar wannan jirgin ruwan وأن أنس أن تربوغ أنس رضي الله عنه الله يدد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئكم يا كربوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله يتيته شر مساجد الدنيا ذا أتادا مسلاتين الدنيا كأنها بخت بيل قوائمها من العنبر ذا أتادا سوك مروان سفرة تقوي واتو wato dawakai waɗanda suke farare a ƙafafunsu na ambar ne turaren ambar wa a anaƙuha wuyansu kuma min za'afara turaren za'afara ne wa rusu haka kansu kuma min almiski an yi shi ne daga turaren almiski wa azmataha min az-zuburrid wato abin nan ragama ko linzami nasu an yi shi ne daga zumurridi والمعذنون يقودونها ما سكرن صلى الله عليه su za su ja wannan masallacin su suke jan wannan masallaci masallatai wal a'immatu yasuqunaha limamai su suke kora kuma wannan wannan yake suke kora ta wal muhafizuna masu kiyaye sallah a cikin lokaci kuma yatba'unaha suna bin su suna bin limamai a baya فيعبرون في عرصات القيامة ذاتك إجراء والنمفر فاجها في القيامة فيقول أهلها سيمون دسكي تارن القيامة دي جماعة سكتسنت هؤلاء ملائكة معربون عن عم عم أنبياء مرسلون شو وإن دمغ غني دولن أبو da wanda ke biye da su da limamansu da malamansu da masu kiyaye sallala da imamansu mamudinsu kenan shin wa'annan wasu mala'iku ne wanda suke abin kusantarwa ga Allah ko ko annabawa ne ko ko manzanni ne fayu ƙalu sai a ce da wa'anda suke wannan tambaya haƙula yalladina hafazu ala salatil jama'a wa'annan ba wasu bane wanda kullum ba su da wani abin ba su da sun yi sallah a cikin jam'i ba sun kiyaye sallah cikin jam'i min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'umma annabi saboda kiyaye sallah musamman kuma a cikin jama'a tana da falala kala yace nuktatun ga wata fa'ida nan idza kana yawmul qiyamati idan ranar qiyama ta yi umira a umira bi tawaqatil musallina za a yi umarni a zo da nau'o'in masu sallah qabaka qabaka qabaka idan jannati zuwa ga aljanna za a umarni a ce da hawan hawa masu sallah hawa hawa a zo da su zuwa ga aljanna fatati awwal zumratin farkon jama'an da za su fara zuwa za su zo ne karshen su kamar rana suna haske fa yaqulu lahum malaika mala'iku idan suka zo kofa aljanna sai su ce da su man antum ko kuma suwaye wannan qalu sai mutane su ce nahnu almuhafizuna ala as-sala mu ne masu kiyaye sallah kaga wato masu kiyaye sallah su ne farkon shiga kenan qalu sai mala'iku su ce su kaifa kana muhafazatukum a kun ce ku ne masu kiyaye sallah yaya wace irin kiyaye sallah kuke yi qalu sai su ce da mala'iku kunna nasma'u al-adhana wa nahnu fil masjid ai mu sallam sallam ladan ke kiran sallah ma mu muna cikin masallaci to sune sune yan sahun farko a shiga sun matati zumratun ukhra wata jama'a kuma daga cikin tabaqatul musallina din sai su zo kal kamar su kuma kamar wata dan haske da lailatul badr lokacin yana daren goma sha hudu fataqulul mala'ikatu suma mala'iku sai su ce da wayannan mutanen man antum ku suwa eh qalu wa inna mutane sai su ce nahnu al muhafizuna ala salat mu ma mu ne masu kiyaye sallah sai mala'iku su ce da su kai fa kana da mahafazatukum ya wace irin kiyaye sallah kuke ko kuma ya kuke kiyaye sallah qalu sai su ce kunna natawaddu qabla alwaqti ai mu tun lokacin sallah bai muke yin alwala summa tati kaga tabaka ta bikin summa tati zo mata ukura wata kuma jama'a ta daban ta ita ma ta zo kofa aljanna kalkawa kibi su kuma za su zo ne kamar taurari fata ƙulu lahumul mala'ika sai mala'iku su ce musu man antum suwaye ku ƙalu sai su ce na hamil muhafizu na alisala mu ne masu kiyaye sallah ƙalu mala'iku sai su ce da su kai fakarar muhafaza ta kun wani irin kiyaye sallah kuke yi ƙalu sai su ce da mala'iku kunna na tawadda qabla al'adani mu kafin a yi kiran sallah mun yi alwala to a haka abin da ke ta tafiya unzuruhu ita ka je ka duba wannan littafi kaga tabaka tabaka din hidduja yace wato takawa da kake yi taku da kake yi zuwa masallaci a daddare yana kankare maka zanubi wa fi aljami'i sagiri ya zo cikin jami'i sagiri manzo Allah ya ce almasha'una ila almasajidi masu tafiya a kasa zuwa masallaci في الظلم أتكنده أولئك الخواضون في رحمة الله كادوا أن سكي النطو دقوط أوا أتكن رحمة الله لما أستدوا مصلاتي للدر أتكنده wannan a cikin rahama Allah suke nutso wafihi ya zo a cikin jami'u sagir manzo Allah ya ce bashir al-masha'i na fi zulami ka yi wa masu tafiya a ƙasa a cikin duhu ilal masajid zuwa masallaci kai musu albashir bin nuri ta biyo man kiyama suna tare da haske cikakkiya ranar kiyama da an gansu za su tashi ne da haske wafi ya zuwa cikin jami'u sagir mazala ce talatin ɗabi'o'i guda uku man kunna fi wanda yake da wa'annan ɗabi'o'i azallahu allahu allah zai sanya shi inuwa ta ta zille arshira a ƙarƙashin inuwa al'arshinsa yau la zilla illa zilluhu wannan rana ku ta kiyama in ba inuwa na arshi ba wata inuwa duk a cikin rana ake amma in kana da wa'annan ɗabi'u guda uku to kana daga cikin wanda Allah zai taso a cikin wannan inuwa na farko alwudu ala makarihi lokacin sanyi lokacin da taɓa ruwa yake da wuya kayi alwala kamar yadda aka ce na ɗaya kenan wal mashyu ila al masajid fi dhulami da daddare ka tattaka ka tattaka ka je masallaci a cikin duhu shi ma daga cikin wanda zai zauna inuwa alashi ranar kiyama na uku wai ta'amul ja'i mutum mai yunwaci yana jin yunwa ya zo ka ciyar da shi ya ci ya koshi kana daga cikin wanda su zauna a inuwa al'arshi musamman wannan lokaci namu da zai zo mana lokacin azumi saboda haka ciyarwa tana da fa'ida kwarai da gaske وروى الطبراني إمام الطبراني الله يدد شي يا رويتو يتي يا رويتو يتي من ذا الله يتي بشير المدلجين إلى المساجد كيوا ما استبيا للدري أتكن دوه زوا مسلاتي بمنابر من نور كي مسا البشر تعطاس هور من برينا حسكي يوم القيامة رانا القيامة yafza'un nasu a ranar kiyama mutane suna cikin firgici da tsoro wala yafza'una amma su ba sa cikin wannan tsoro da firgici qala an-nakhai yace kanu yarawna anna al-mashya fi al-layl al-muzlima ila al-masjid mujibun lil janna malamai suna ganin cewa tafiya da daddare daren kuma mai duhu zuwa masallaci ina wajabta shiga aljanna ya zo cikin al'uhud wal mawathiq ukhidha alaina al'ahd an rika alƙawari gare mu an nunabbiha ikhwanana al muwatinin ala salati al isha mu faɗakar da yan uwanmu wanda suke zama bisa ga sallar isha mutum ayi magarba ya zauna bai je ko ina ba sai an sallar isha wasubhi da kuma sallar asuba fi jama'atin a cikin jama'a Allah ya tu alal jama'ati fi nurin cewa za su zo ba za su zo wato a inda jama'a suke a cikin haske ba ma'ana a cikin duhu wanda zai taho sallah ta isha magariba kaga a sallar isha kaga a cikin duhu ne a asuba ita ma a cikin duhu ne saboda duk mai yin wannan to ya tabbata yana tare da alkhairi mai yawa da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda abinda manzo Allah ya ce bashirul masha'ina fi zulami kai wa masu tafiya a cikin duhu ilal masajidi zuwa masallatai kai musu albishir bin nuri tammi yawmal qiyamati sana da haske cikakke a ranar kiyama fa qayyada amma malan ya qayyade ko wannan hadisin ya qayyade husulan nuri yawmal qiyamati samun wannan haske a ranar kiyama bil mashi huna da wannan tafiya da aka yi ilal masajidi min gairi siradin in ba a cikin haske ba ana magana wanda ya tafi a cikin duhu وما فهمه أبن أكا فإنت لقونا أنه إذا مشى هنا في نور إذا متنيته مسلاة أما أتكن حسكي قل نور هناك واتو حسكن أرانا القيامة زي كرم زي كي كما هو ليتو أتكن جهوبا اللهم إنا اللهم إلا أن تكون الطريق في الأم الله sai idan hanyar da za shi zuwa masallacin ta zama makufa tana da ban tsoro matsalan ga misali fala haraja to babu laifi ka rike fitila dan mun yi tana da abin tsoro ko kuma wani abin da ba su so da haka sai ka rike ta wallahu ta'ala alam wa min al-mukaffirat lil dhunubi aidan na daga abubuwan da suke kankare zanubai isba isbagu kal wudu'a kai alwala cikakkiya ka cika alwala aha ay yuqalu asbaga al-wudu'a ya cika alwala ai ablagahu mawadi'ahu alulaka ta kai ko ina da aka ce a wanke wa wafa kullu udwin haqqahu ka cika wa kowace gaba haƙƙin sa na wankewa da aka ce ai min al-ma'i wa dalki da ruwa da cuccuɗawa wa fil bukhari ya zo cikin bukhari qala ibn umar ibn umar ya ce al-isbagu abinda ake cewa isbagi al-inqa'u tsarkakewa ka kai alulaka kai ta da tsarkakewa وفيه يا ذو أتكل البخاري إن أبا هريرة يقول أبو هريرة أسبغ الوضوء أكتك الولاء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بابا القاسم شنيع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ويل للأعقاب من النار كيتو أذاب تاتا فتقدقا لقي نوتا فتمتوي الولاء بايا وانك ددقيا صفصي تو ونم ونم وددقيا to kai can sa kai wato diddige da na wuta sadakan za ka wanke ka wanke diddigen ka sosai warwal hakimu hakimu kuma ya rawaito na hadisin yace waylun lil aqabi kai to azaba ta tabbatar ga daga wa budunil aqdabi minan nari da cikin tafin kafa na wuta wanda bai wanke diga diga diginsa shine karshen kafa da kuma tafin kafarsa bal wailun li ashabiha kaitu ga masu irin wannan wanda ba sa wanke diddigin su da kuma tafin kafas ana muqaddari na fi gasliya wanda suke takaita a wanke diddigin su da tafin kafas inda alkarihati mutum ya cika alwalarsa a lokacin ƙi a lokacin sanyi gini a inda shiddat inda shiddati aw ishtidadil bardi lokacin tsananin sanyi wafil jami'a sagir ya zo manzala ta ala adullukum shin bana nuna muku alama ya muhullahu bil khataya abinda Allah yake shafa zanen bai saboda shi ba wa yarfa'u bihi darajati ashe ba na faɗa muku abin da Allah yake ɗaukaka daraja da shi ba na farko isbagul wudu'i al makari in mutum zai Allah ya yi ta cikakkiya lokacin da ake kin taɓa ruwa lokacin sanyi kira wa kasratul khuta'i da masajidi kuma ka dinga yawan takawa zuwa masallaci ko da yaushe da makana zuwa masallaci وانتظار salati بعد salati ka dinga sauraron sallah bayan sallah an yi magariba ka saurara sai an yi isha ko an yi azhar sai ka saurara sai an yi al'azhar fadhalikum ar-ribaqu fadhalikum ar-ribaqu fadhalikum ar-ribaq haka mazalaci sadaka yin alwala lokacin sanyi yawan zuwa masallatai sauraron sallah bayan wata sallah a yana daga cikin abin da ke shafe zanubin mutum kuma ya daga darajar mutum. Wafi ya za cikin dai al-Bukhari ya ce cikin jami'u sagiri ya ce kafaratul khataya abinda ke kan kware zanubai isbagul wudu ya da makarihi mutum ya cika alurarsa lokacin ki lokacin sanyi. Wa imadul aqdami lil masajidi abinda ke kan kare zanubai yin amfani da kawahunka ka je masallaci ka tattaka ka je. wanti zaru salati fa da sala kuma mutum ya dinga sauraron sallah bayan an gama sallah an yi sallah ka saurara kuma zuwa wata wa fihi ya zo a cikin da jami'i sagiri ita salasun muhlikatun abubuwa guda uku suna halakarwa wa salasun munjiyatun abubuwa guda uku suna tsirar da mutum daga azaba wa salasun kaffaratu akwai kuma wasu abubuwa guda uku su kuma suna kankare da nubai wa salasu darajatin darajatun wasu kuma suna guda uku su kuma suna ɗaukaka darajar mutum fa ammal muhlikatu abubuwan da suke halakarwa fa shuhun mutahun wato qawqawru wanda yake abin bi rowa tsananin rowa wa hawan muttaba da bin sarrai wa ijabul mar'i bi nafsihi da kullum mutum ya dinga ganin abin da ya shine wani bai iya ba sai shi shine ijabul mar'i bi nafsihi to abubuwan suna halakar da mutum wa ammal munjiyatu abubuwan da suke tsayar da mutum kuma fal adlu fil ghadabi amma ka laifi kana cikin fushi kai adalci kar kai dan kana cikin fushi kai zalunci to shi ma wannan ya daga cikin abin da ke tsayar da mutane daga azabar Allah wal qasdu fil faqri da daidaito a cikin talauci wal gina da wadata idan talauci ya same ka ka zama ka daidaita kasancewa Allah ne ya sako maka shi ka fuskanci Allah kuma da addu'a Allah ya yi maka ita kuma gina ka yi zama mustawi ita ma ka daidaita ka san Allah ne ya baka ka san ba wani abu kai wa Allah ya baka ba to kuma ka san abin da ya kamata ka yi wa Allah na godiya da wannan wadatar da ya baka to shi wannan shi kuma yana tsere da mutane daga azaba wa khashiyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniya na uku mutum ya zama yana jin tsoron Allah a bayyane da ɓoye yana tsere da mutum daga azaba wa ammal mukaffiratu wanda suke kankare da nabai kuma fantizaru salati ba da sala mutum ya dinga sauraron sallah wata sallah bayan ya gama sallar da ya zo ya saurari wata kuma wa isbagul wudu'i fi sabarati fi sabrati da kuma cika alala a lokacin lokacin sanyi mai tsanani wa naqalul aqdabi ila jama'a mutum kuma ya tattaki zuwa masallaci dan ya zai samu sallar jami'i shi ma yana kankare zunubai wa amma darajatu abin da ke ɗaukaka daraja kuma fa ta'amu ta'ami ciyar da abinci wa ifsha'u salami da yawan bayyana assalamu alaikum assalamu alaikum wasalatu bil laili wan nasu niyamun da tashi da dare kai sallah lokacin mutane suna tabbaci shi kuma yana ɗaukaka darajar mutane وفيه هذا cikin jami'in sagiri min zalla ya ce man asbaga wudu'a wanda ya cika alwala fil bardi asan shadid a lokacin sanyi mai tsanani kana da hu kiflaniya da lada rabo biyu min al ajri da lada yana da kashi biyu na lada ya zo cikin rimahu روى ابن أبي شيبة في مسنفه ومسنده مما روي, روي عن حمدان حمرانا maula usman radiyallahu anhu ma Allah da su kala yace da a usman radiyallahu anhu bi wudu'in sayyidina usman yace a kawo mai abun alwala fi da ilatin baridatin a cikin wani dare mai tsananin sanyi wa huwa yuridu al-khuruj ila salat saboda yana so ya tafi wajen masallaci sallah fa akasara tardadal ma'i ala wajhihi shi sayyidina Usman sai dinga zuba ruwa akan a fuskarsa duk da sanyin nan fakultu in ji wannan maula Usman din sai nace hasbuka hadha ai wato sayyidina Usman wannan abu da kake aya ya isa wallailatu shadidatul barni daren yau wannan daren ba sanyin sanyin sa fana da tsanani ka zuba ka koma zuba ka koma zuba baka jin koran sanyi kala sai ce su zubo min ruwa fa inni sami'tu rasulullahi naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa la yasbagu ahadun alwudu'a ba wanda zai cika alwalarsa lokacin sanyi irin wannan illa gufira lahu min dhanbihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhara sai an gafarta masa zunubansa abin da ya gabata da abin da ya jinkirta intaha wa fi muslimin ya zo cikin muslim inna usman ibn affan usman ibn affan da abi wudu'in ya ce aka masa abin alwala fa tawadda ya alwala fa gasala kaffaihi thalatha marratin ya wanke tafin hannunsa sau uku ثم تمض مضى يقرقر باقي واستنثر يشاق أروا ثم غسل ودعه ثلاث ثلاث مر مرات ثم يونك فسقط فوقه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات يونك حنن صدوع إلى صو zuwa zuwa mirfakinsa ƙarshen hannu shi ma so uku sun magasala ya da hulu yusra ya wanki na hagu shi ma haka sun ma masa harasa ya shafi kansa da ruwa sun magasalar jahil yumna ya wanke kafarsa ta dama ilal ka'bayn zuwa ga idan sau shi ma salasa marratin sun magasalar isra misala zalika ya wanke ta hagu ita ma zuwa ku su uku sun makala sannan sai sai na usman ya ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzo Allah tawadda'a yayi alwala nahwa wudu'i irin yadda ne wudu'i irin yadda ne dinnan hada ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن سيمن الله يتي باين ياي الولد من توضأ نهوى وضوعي duk wanda ya irin alulata sun makama ya tashi faraka a raka'ate ne ya raka'a biyu la ya wadda ta fi ma nafsahu bai yi maganar zuci ba a wannan sallar da ya yi gufir lahu ma ta kadam min zambi an gafarta masa zanubansa wanda ya gabata qala ibnu shahabi yace wa kana ulama'una malamanmu sun zama ya ƙuluna suna cewa hazal wudu wannan alula asbabu ita ce mafi cika ma ya tawadau bihi ahadul sala ita ce mafi cika duk wanda wani mai alula zai yi aluladan sallah haka ya kamata yi kamar inda sayyidina usman bin yayi da ma ya ce haka ya ga annabi yayi wa fihi ya zo a ciki da ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah ya ƙure na cewa ma min imra'in muslimin babu wani mutum musulmi ta haɗu ruhu salatun maktubatun da sallah ta farin da za ta zo masa fa ya suna wudu a ha ya kyautata mata alwala wa kushu a ha ya kyautata tsoron Allah da ke ciki wa ruku a ha da ruku in ya kyautata illa ka da kafaratan sai ta zama kafara lima qabla ha min adh-dhunubi da zunubin da ya gabatar kafin ya zo sallar ma lam tu'ta kabiratun mutakar dai bai aikata babban manyan laifi ba za a gafarta masa da zuwansa da ya gabatar kafin wannan sallah wa zalika ad-dahr kulluhu kuma haka abin da tafi matakar zamani in dai haka kullun yake kullun yake yi to za a ko ta za ko a ta gafarta masa zunuban sa wanda ya gabata kafin ya sallah in dai ya zarce a haka matsawar zamani ya zo a cikin al-uhud wal mawasiq yace wai da lana al-ahadu harrik al-qawri aw rummu al-amu mazami min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an nusbiga al-wudu'a mu cika alwala saifan wa shita'an lokacin bazara da lokacin sanyi imtithalan li amrillah idan sa da umarnin Allah waqtinaman lil ajli al warid fi dhalika fi shita dan sam neman wato riban ladan da yazo a cikin yin alwala cikakkiya lokacin sanyi wali annahu wace saboda rubama istalazzat al a'dha bil ma'il barid fi saybi mai yiwa lokacin bazara idan kana yin alwala cikakkiya dan gaban ka ji sanyi a gaban ka fa ibalul mutawaddi'u min alwala sai kai matuka fil isbagi in a lokacin bazara ne ya cika alwala kamar yadda aka ce saboda ayin ya zuba ai zai dan ji sanyi sanyi a jikin sa li hazzi nafsi saboda sha'awar ransa dan ransa na so ya ji jikin sa ya sanyi fa yan bage ce to ya kamata an yi tanabbahar mutawaddi'u me yin alwala ya faɗa kalimin sai zalika ga wannan ga irin wannan wa yusrigu ya cika alwalarsa imtisalan lil amri na sarar da umarnin Allah la li istilzaz al a'dha'i bil ma'i ba wai dan gaban ka kawai saji dadin sanyin ruwa ba kurum wa hadha yace wannan sirru amri shari'i shine sirrin da mai shari'a shine annabi ya shar'anta mana cewa mu cika alwalanmu ko lokacin sanyi ne ko lokacin zafi ne li yaqula al-abdu li nafsihi dan bawa ya ce da kansa idan talazza bil ma'i bis sayfi idan ya ji daɗin ruwan da ya zuba na alwala lokacin bazara wadda'at annaha mukhlisatun fi zalika wato za ta kubutar da shi a haka a yin da yayi ai zai samu sanyi a cikin gabansa innama hadha li hadd nafsika yace a wannan ya faru ne saboda wata sha'awa ta kanka bi dalili nafratika min izbagi alwudu'i fi shita saboda ai ka kakkabe cika alwala a lokacin sanyi amma lokacin zafi sai muga kana cika alwalarka wai ba dan komai ba dan ai fuskarka da hannayenka da kawawunka ai da kanka da ka shafa ai ka dan ji sanyi sanyi ko saboda haka ka cika alwalarka ko da lokacin sanyi ne walau kana yasbahu kul wudu'a fi sayfi da alwalad da ka cika a lokacin zafi kai ne imtisalan li amrillah idan sarar da umarin Allah ko kuma ke nafsu inda kin yi isbahu kul wudu'a fi sayfi da cika alwalad da kika yi ke nafsu a lokacin bazara dan sarar da lamarin Allah ne la kunti tasbihi na zalika fi shita aida a lokacin dari ma sai ki cika alwala din min babu aula shi yafi idan dai lokacin zafi kina yi ne dan Allah ke nafsu to ai ko kamata ai lokacin sanyi ma ki tunda da Allah ne ya umarta ai a cika din fa inna ma aula fa in min babu aula li'annahu wahidaki dan an miki alqawari ke nafsu bil ajri alaihi da cika alwala din aksar da yawa unzuru ita wa fi al-uhud wal mawafiq wa fi alaina al-ahd arki alqawari gare mu أن نعمر إخواننا مؤمر أمهم بأن يكرهوا نفوسهم أن يكرهوا نفوسهم على مرضات الله ستيل صار كنس بسبب أبن ليك يدع الله ستور كنس أبن ليك دو أبن ليك أبن الله يدع النعم كيس باقي الوضوء كما تشكى أرولا في المكاري لو قد سني ونحو ذلك لما كما جوانا عمر دم أيكي بترقيب الشارع إلى أبن من الله يقول صلى الله عليه وسلم وهو شيك رحمة لينا في سورة مشقة ينا كور ما دون أبو دليل ما وحلا وعلم يا أخي يا أخي دم وكسني أن رسول الله من قال صلى الله عليه وسلم ما رغبنا بكل تدم في إثبات الوضوء سوى مجك الرابة في شدة البرد أشكن أنا سني إلا لتلازم ذلك سيد مكان زمتونا wa yasira adatan lana wannan abin ya zama ya al'ada gare mu cika alwala ila zamanin sai har zuwa lokacin bazara fa nastahdir tilka hala sai mu halarto da wannan hali wannan qurju anha mu fita gabarinta idza wajadna min istimal al-ma'i ladatan idan ya zama muna samun wato wani jin daɗi ne a gaban mu saboda yin amfani da ruwa lokacin bazara وإنما خرجنا عنه yace mun fita ga wannan lumai da haqq Allah dan mu bambance haƙƙin Allah min hazzin fusina abinda Allah yace mu sa shi gaba mu cire sha'awa ta rai idan nafsu rubbama yakhfa alaiha mithlu zalika yace dan da yawa ita nafsu irin wannan yakan boyu a gare ta fatu baligu fi izbagil wudu fi sayfi sai ga ta faso ta yi alwala cikakkiya lokacin bazara بقصد التلذذ دن تجدائي ببرودة الماء لسنير ونتشافى قبوبنتا لا بقصد اتباع السنة باويدا آتاين دنب السنة با وما تخلف من تخلف وندعي بايا بزم بايا با إلا باتباعه حظ نفسه سيدا ينابن شعور رنسا وندك غي بايا تو سعور رنسا يكيبي شي سابضي قبوا انظروا ثم قال كنيتي قال بعضهم وصل كما لم يسكت ويمكن للعارفين ya kamata ga masanin Allah an yi wuɗiyar nafsa Allah ya ba wa nafsu sha'awarta ma'attalar zuzi tare da jin daɗi ma'a mura'ati haƙƙin Allah ta'ala duk abin da za ka yi to ka kiyaye haƙƙin Allah a cikin jin daɗin da kake yi kama annahu idza galabatu nafsuhu kamar inda idan wato nafsun mutum ta jaye shi biya zai mas'alati a wannan mas'ala ta cika alwala lokacin sanyi ala mahabbati istimal alma'i litalazzuz fi shaybi cewa tana kawai amfani da ruwa ne dan jin daɗi a lokacin bazara yanwi bi zalika zawala alamin nafsi wai idan ya haka yana niyyar raɗaɗin zafin da ransa ke ke samu zai gushe mimma asaba hana daga abin da ya same ta min shiddatil har harri na daga tsananin zafi fa yakunu ma'ajuran bi zalika to in ya haka sai samu lada li annahu tasaddaqa ala nafsihi bi daf'il madar anha wato yayi gaskiya da tunkuɗe cuta gabar ransa wallahu ghafurur rahim kuma hakan zai zaka yi to kai da niyya dai ko da lokacin zafin ne za ka yi to kar ka yi da niyya a bar ka cika dan dai kawai ka dan samu sanyi a gaban ka a'a ka yi da niyyar Allah ne ya ce a cika alwalar ka gani in ka yi da niyyar Allah ne cika alwalar to sai ka samu wannan ladan amma kar ka yi da niyyar bari mu yi daidan gaɓoɓi ko jiki ya dan samu sanyi to kar a haka to alhamdulillah fatihar salatul fatih salatul fatih هذه إلى صلاة المستقيم الحمد لله